أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على قائد التوحيدية زام تاشي ويليها الأباد أبباد سنن كيشوي وإن سفوبي ذا سكي باينا Bismillahirrahmanirrahim.
da sunan Allah mai rama mai jin kai Wa yaliha al-addad sannan kishiyoyin sufin da suka gabata za su biyo bayan al-adamu rashi muhalun anillahi ta'ala abun korewa ne gabarin Allah madaukacin sarki shi al'adab shi ne kishiyan alwujudu na wal hudusu muhalun anillahi ta'ala da faruwa abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki Wal- alhudus kishiyan alkidamu
wal fana'u muhalun anillahi ta'ala wal fana'u da karewa wato kishiyan albaka'u muhalin anillahi ta'ala abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki wal mumasalatu muhalun anillahi ta'ala wal mumasalatu da kamantuwa da halitta wanda yake shine kishiyan almukhalafatu shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki wal ibtiqaru muhalun anillahi ta'ala wal iftikaru da bukatuwa wanda yake shine kishiyan tsayuwan Allah da kansa abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki wa shariku muhalun anillahi ta'ala washariku da abokin tarayya wanda ke yake shine kishiyan wahadaniyatu shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki wal ajzu muhalun anillahi ta'ala wal ajzu da gajiyawa wanda yake shine kishiyan alqudratu shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki والإكراه معال عن الله تعالى wal ikrahu da tilastawa wanda yake shine kishiyan al'iradatu Allah ya yi abu idan ya so shi ma wannan tilastawa abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki والجهل معال عن الله تعالى waljalu da jahilci rashin sani wanda yake kishiyan al'ilmu shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki والموت معال عن الله تعالى walmautu da mutuwa wanda yake kishiyan alhayatu shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki والسمم معال عن الله تعالى wasamamu da kurumtaka wanda yake kishiyan ji shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki
والأمام معال عن الله تعالى wal'ama da makantaka wanda yake kishiyan gani shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki والبكم معال عن الله تعالى walbakamu da bebantaka wanda yake kishiyan kasancewansa mai magana shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وهؤلاء أعداد المعاني wa'annan su ne kishiyoyin sufofi ma'ani وكونه تعالى da kasancewansa madaukakin sarki عاجزا gajiyayye kishiyan kasancewansa mai iko معال عن الله تعالى shi ma abun korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki ومكرها da abin tilastawa kishiyan Allah a- mai mai nufi معال عن shi ma الله abin تعالى korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وجاهلا معال عن الله mai تعالى rashin sani kishiyan Allah mai sani shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وميتا معال عن الله تعالى wa mayyitan kuma mai mutuwa kishiyan Allah mai rayuwa shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وأسم معال عن الله تعالى wasan mu da kurma wanda ke kishiyan mai ji shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki wa amma muhalun anillahi ta'ala wa ma da makaho wanda yake kishiyan Allah mai gani shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki wa abkama muhalun anillahi ta'ala wa abu kanmu da bebe wanda yake kishiyan mai magana shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki هؤلاء أجداد المعنوية waɗannan su ne kishiyoyin sufofi ma'anawiya يليهن اللوازم sannan kishiyoyin lawazimu za su biyo baya ثبوت الجرد محال عن الله تعالى a wannan subutul gardi tabbatan bukata wanda yake shine kishiyan kore bukata shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وثبوت وجوب الفعل محال عن الله تعالى da tabbatan wajabci tilas ga Allah wurin aiki wanda yake shine kishiyan kora wajabcin Allah ga aiki shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وثبوت التأثير بقوة محال عن الله تعالى da tabbatan tasiri ga Allah wato fin garban Allah wurin ƙarfi wanda yake shine kishiyan kore tasiri ga Allah wurin ƙarfi shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وثبوت التأثير بكو- بضبع محال عن الله تعالى da tabbatan tasiri ga Allah wurin hali wanda yake kishiyan kore tasiri ga Allah wurin hali shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وكدم العالم محال عن الله تعالى da rashin farko ga halitta ma'ana cewa halitta ba a riga ta da rashi ba wai halitta mu- samammiya ce tintini tare da Allah babu rashi gare ta wanda yake kishiyan faruwa ga halitta shi ma abin korewa ne gabarin Allah madaukakin sarki وننتهى بعض الصفات المستحيلات في حقه تعالى a nan ne wani yankin sufofi da suke ababen korewa a cikin haƙƙinsa madaukakin sarki suka ƙare ثم يليه صفات الواجبات في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام sannan asibatul wajibatu sufofi wanda suka wajabta fi haƙƙin rusuli fi haƙƙin rusuli a cikin haƙƙin manzanni alayhi salatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare su yalihi yana biyowa bayan wannan darasi أولها farko daga cikin sufofin da suka wajaba cikin haƙƙin manzanni الصدق واجب في Gaskiya.
حق رسول الله gaskiya wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah wanda yake sh- shi ne kishiyan ƙarya ba zai taɓa yiwa a samu annabi magareci ba ba zai yi ba نعم an gane نعم shi ne asiri ba zai taɓa yiwa a samu annabi mai ƙarya ba an gane نعم to wannan kenan والأمانة واجبة في حق رسول الله wal amanatu da rukun amana wajibi ce a cikin haƙƙin manzannin Allah ma'ana ba za a taɓa samun annabi ha'ini ba ha'ini ha- mai ha'inci ba domin da suna ƙarya da sun ma Allah ƙarya in ko za a iya yi wa Allah ƙarya to kaga ba shari'a da suna ha'inci da sun tauye wani abu in ko za a iya tauye wani abu cikin shari'ar Allah kaga ba shari'a an gane na'am وتبليغ ما أمر واجب في حق رسول الله wa tabligu ma umiru bi tablighi a wata bugu wa tabligu ma umiru da isar da abin da aka umarce su da su isar wani bugu kuma wa tabligu ma umiru bi tablighihi da isar da abin da aka umarce su da su isar da shi ba sa tawayewa ba sa karawa wannan ma wajibi ne a cikin aikin manzannin Allah
اللوازم sufofi masu lazamtuwa ga manzannin Allah a kowane hali daga cikin halaye وجواز أعراض البشرية واجب في حق رسول الله kaga halascin bujire-bujire na dan adam an gane ko kuma ka ce kaga halascin abubuwa masu bujiran- bujiro wa dan adam kaga halascin abubuwa da suke bujiro wa dan adam shi ma wajibin lillahi fi haƙƙi rusulillahi wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah wato abin da ake nufi da aradul bashiriyya abubuwa da suke bujiro wa dan adam na rashin lafiya na sha'awa da sauransu na mantuwa na fushi duka shi ma ya halasta ya bujiro wa annabawa an gane to halas kaga halastan abubuwa da suke bujirowa ga ɗan adam shine a aratul bashariya abubuwa masu bujirowa ga ɗan adam ya halasta kamar yau kamar yunwa kamar kishirwa an gane to duk wannan ya ba wasu ba bane wanda a da da ba bi lazabce su ba daga baya ne sai suka dawo suna jin yunwa a sifa ne wanda lazimi ne a gare su a kowane hali daga cin halaye amma sai dai annabi ba zai ciwo irin ciwon da za ta a cikinta akwai kaskanci ba kamar yadda za ga ana ruwaito isra'iliyat game da annabi ayyuba wanda kai daga jin wani kisa da ake bada game da ciwon annabi ayyuba kai ka san wannan ta taba annabta wannan mai taba annabta ba zai yi ciwo a bukata abu mai bujirwa ga dan adam da kai har ta kai ga tawaya ga manzo ba idan da ake kawo tsutsotsi suna fita daga jikin shi kaza kaza wannan duk abu ya shiga kaskanci kuma ba zai ya samu annabi makahu ba ko kuturu ko gurgu ka gane wannan sufofi ne na tawaya ba tawaya a haƙƙinsu amma abu mai bujiro wa ɗan adam ya halarta su magari su an gane shine ce maka kuma ba wai abu bane wanda ke ba a arabi abu da kiran arabi shine wanda da babu shi yanzu daga baya zu a dama tun can ina bujiro musu ba wai da baya jiro bujiro musu bane daga bayan ke bujiro musu an gane kin an gane to shine halastan abubuwan da suke bujirowa ga dan adam shi ma wannan wajibin fi haƙƙi rasulullahi na wal imani bi rasulillahi wajibun kaga imani da manzanni shi ma wajibi ne ba zai yi a ce ga annabi amma bai imani da saura ba wal imani bil yawmil akhir wajibun da fi haqqi imani rasulillah da man da ranan karshe wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah wal imani bil malaikati wal imani bil mala'ikati kaga imani da mala'iku shi ma wajibi ne ga ma- ga annabawan Allah wal kutubi samawiyyati al mi'ati wa arba'ata ashara kitab wato wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah wal kutubi samawiyyati kaga imani da littattafai wa'inda suke saukakku kwara biyar wato samawiyyati al mi'ati eh ina zuwa kutubu samawiya suna da yawa amma kutubu samawiya wanda suka zo a cikin alkur'ani kwara biyar ne an gane su ne sufi ibrahim a taura na annabi musa injila na annabi isa zabura ta annabi dawuda alkur'ani ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam biyar kenan ko wayannan sunan da suka zo a qur'ani to amma kutubu samawiyya suna da yawa wasu suna iyakance su da kwara 114 an gane to almiyati wa arba'ata ashara kitaban da littattafai 114 shi ma imani da wa'innan littattafai saukakku wajibun wajibi ne a cikin haƙƙin manzanni kowane annabi sai ya imani da kowane annabi sai ya imani da littattafan da suka zo kafin shi an gane wa musaddiqun lima bayna yadayya sai ka ji ya ce wa musaddiqun lima bayna yadayya kuma ni mai gaskata ne da abin da suka gabace ni na'am
هناك الواجبات في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام anan ne alwajibatu sufofi da suka wajaba fi haƙƙin rusuli a cikin haƙƙin manzanni intaha suka ƙare alaihi salatu wassalam tsira da aminci ya tabbata a gare su ويليهن الأعداد kishiyansu yana biyowa baya أولها farkonsu الكذب محالا عنهم
alkazibu ƙarya wanda yake kishiyan gaskiya abin korewa ne ga barinsu
والكيانة محالا عنهم da ha'inci wanda yake shine kishiyan amana abin korewa ne ga barinsu والكتمان محالا عنهم walkitimani da koya abin da aka umarce su su isar wanda shine kishiyan isar da abin da aka umarce su shi ma abin korewa ne ga barin su
وعدم جواز الأعراض البشرية معلن عنه da rashin halastan abubuwan da suke bujirowa ga ɗan adam gare su wanda yake shine kishiyan halascin abubuwan da suke bujirowa ga ɗan adam shi ma abun korewa ne gabarin su وعدم الإيمان برسول الله محال da rashin imani ga manzannin Allah wanda yake shine kishiyan imani da manzannin Allah abun korewa ne gabarin su وعدم الإيمان باليوم الآخر محال da barin imani da ranan alkiyama ranan ƙarshe wanda yake shine kishiyan imani da ranan alkiyama shi ma abun korewa ne gabarin su وعدم الإيمان بالملائكة da rashin imani da mala'iku wanda yake shine kishiyan imani da mala'iku shi ma abun korewa ne gabarin su والكتب السماوية محال عنه da rashin imani da littafai saukakku wanda yake shine kishiyan imani da littafai saukakku shi ma abun korewa ne gabarin su هننت على قائد ستة وستون عقيدة Huna a nan ne al'aƙa'idu ƙudurce-ƙudurce in ta haska kare a sittatu wa sittuna a ƙiratan su ne ƙudurce-ƙudurce ƙwara sittin da shida
بحمد الله وحسن عونه sun ƙare da صلاة godewa ga Allah da kyakkyawan taimakonsa والصلاة والسلام على محمد على سيدنا محمد وآله assalatu wassalamu tsira da aminci su tabbata ala sayyidina muhammadin da shugaban ma'annabi muhammadu wa alihi da iyalan gidansa baki ɗaya.
وآلها قواعد الصلوات ƙa'idodin sallah ƙa'idin salati ƙa'idodin sallah za su biyo wannan baya بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rama mai jin kai وصلى الله على سيدنا محمد Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammadu da وآله iyalan gidansa da وصحبه sahabbansa وسلم ya yi تسليما tsira macika tsira هذا كتاب قواعد wannan الصلاة littafi ne na ƙa'idodin sallah والوضوء da na alwala والغسل من min aljanabati da الجنابة wankan janaba والتيمم ka gyara ka sa wacce yammumi والتيمم eh wannan shaddan ka dora mata domman نعم an gani نعم wata yammumi da taimama نعم ومن عرف هذا القواعد wanda ya san ƙa'idojin nan فقد عرف الصلاة hakika ya san sallah baki daya ومن لم يعرفها wanda ko bai san su ba kwata-kwata لا يعرف شيئا من in دين layi bai الله san komai cikin addinin Allah ba tunda bai san sallah ba فصلاته idan aka باطلة sallan sa ba tacciya ce wannan tabbatacce ne جعلها الشيخ على ثمانية عشر بابا shehu malam ya saka wannan ƙa'idoji a malam ya sanya ƙa'idojin sallah da ya zo a wannan takarda bisa ga babi goma sha takwas ليكشف ما بك من الأشكال domin ya yaya abin da ke tare da kai na rikici قال الشيخ الفقيه الإمام shehi masanin ilimin figihu jagora ya ce إلى فرائض الصلاة an sanya farillan sallah خمسة عشر guda goma sha biyar ne wani kauli kuma guda sha hudu نعم اتفق عليها مالك wanda imamu malik ya haɗu a kanta da والشافعي imamu shafi imamu shafi ya hada a kanta Wow.
sai dai shi imamu shafi ya ƙara tayyan ƙarshe cikin wajibi ita ko a mazhabin maliki ya sunna ce Na'am.
ya ƙara salati ga annabi cikin tayyan ƙarshe a matsayin wajibi Na'am.
ita ko a mazhabin maliki ya sunna ne Na'am.
ya ƙara zama cikin wajibi ita Na'am.
ko a mazhabin malikiya ne Na'am.
amma kuma duk abin da malikawa suka ce farali ne a sallah shi ma ya zo a mazhaban shafi'iyya farali ne نعم وأبو حنيفة shi ma abu hanifa ya yi ya haɗu a kan wa'innan farillai sai dai shi abu hanifa ya ƙara karatun sura bayan fatiha a cikin farali ita kuma a mazhaban maliki ya sunna ne Mm.
ya ƙara karatu a cikin rakawoyi guda biyu a cikin farillai ita kuma a mazhaban maliki ya sunna ne ya ƙara sujada a kan hanci a matsayin farilla ita kuma a mazhaban maliki ya sunna ne Mm.
ya ƙara zama ta farko a matsayin farilla ita kuma a mazhabin malikiya sunna ce ya ƙara tayya guda biyu a matsayin farilla ita kuma a mazhabin malikiya sunna ne amma duk abin da imamu malik ya tafi akan farali ne shi ma ya tafi akan farali ne لا يساق على الخير وأحمد بن حنبل shi ma ahmad dan hanbal ya ya hada akan ta sai dai kasancewa shi ya ƙara zama tsakanin tahiya biyu a cikin farilla shi kuma a mazhabin malikiya sunna ne ya ƙara tahiya ta ƙarshe a matsayin farilla shi kuma a mazhabin malikiya sunna ne ya ƙara zama domin tahiyar ƙarshe a matsayin farilla shi kuma a mazhabin malikiya sunna ne amma duk abin da aka tafi akan cewa farali ne a malikiya shi ma ya tafi akan farali ne wato bambanci da yake samu duk abin da yake farallin sallah ne a mazhabin malikiya duk wa'inan su masu hada kan farali ne amma kamar yadda na faɗa a kan wa'inan gabobin su suna ƙara a cikin farillansu amma su sauran farilla a wurin su ba daban da farilla a wurin imam malik domin kamar mazhabin abu hanifa idan ita karanta fatiha farilla ne amma idan baka karanta fatiha za ka iya sujjada rafkarwa ka gane amma fa farilla ce a wuri ke sa wannan ya haɗu ya ce ittafaqa alaiha malik da sauransu da duka abin da ya ambata maka an su ma sun ambace duk abin da imam malik ya ambace cikin farali su har da ƙarin wasu sunnoni ma na malik na imam malik sai dai su a farilla a wurinsu daban sunna a wurinsu hukuncin shi a sallah daban Allah ta ka gani. Tauna mu ji.
Babu fara'idin salati.
Babi akan farillan sallah.
Amma fara'idin salati fa kamsa ta ashara.
Amma farillan sallah guda goma sha biyar ne.
Awwaluha.
Na farkon su.
Dukulul waqti.
Shigan lokaci.
Fardun.
Farali ne farilla ne.
Wa dhuhru fardun.
A kamar yadda na faɗa can ban karasa bayani ba. Idan ko a mazhabin malikiya ne ka bar farilla a sallah to gaba ɗaya ko dai kana cikin sallar akwai ragowar lokaci ka riske wannan raka'ar ta hanyar gefe ɗaya kaga kawo watanta ko kuma in lokaci ya riga ka ya yi nisa ka haɗu da sallah sallar gaba ɗaya ta zama ta baci an gane sabanin sauran mazhabobin nam da kulin lokaci ko shigar lokaci Fardun.
farilla ne Wa dhuhru fardun.
wannan yace da niyya Wa niyyatu.
wa dure ce da tsarki
Wa niyyatu.
wa duhur ɗan tukunna Wa dhuhru da tsarki fardun.
farilla ne saboda duk abin da ba za ka iya gaskan wajibi ba sai da shi to shi ma ya zama wajibi na
Wa takbiratu. Wa niyyatu.
da niyya Fardun.
farilla ne Wa takbiratu al-ihram.
da kabbaran harama Fardun.
farilla ne Wal da tsayuwa qiyamu.
domin ta Fardun.
farilla ne قراءة da الفاتحة karatun fatiha فرض farilla ne والقيام da لها tsayuwa domin karatun fatiha فرض farilla ne da والركوع ruku'i فرض farilla ne والرفع da منه dagowa daga ruku'i فرض farilla ne والسجود da sujjada فرض farilla ne والرفع منه dagowa daga sujjada فرض farilla ne والجلسة da الصالحة zama ta biyu amma ba ita zama ta biyun ba قدر ما يقع فيه gwargwadon lokacin da assalamu sallama zai afku a cikin zama ta biyun shine farilla نعم والاعتدال fardun farilla ne والطمأنينة والاعتدال dai نعم والاعتدال da da فرض daidaituwa da gabobi fardun farilla ne والطمأنينة في أركان الصلاة da natsuwa فرض da zuciya a cikin rukunnan sallah farilla ne والسلام من الصلاة da sallama فرض.
daga sallah shi ma farilla ne وترك الكلام في الصلاة فرض da far- da barin ka magana a cikin sallah shi ma farilla ne انتهى فرائد الصلاة farillan sallah ya kare ka haddace su نعم باب سنن الصلاة bayi akan sunnonin sallah وأما سنن الصلاة amma kaga sunnonin فثمانية sallah عشر bara goma sha takwas ne اتفق عليها malamai a cikin mazhaban malikiya sun hada akan ta العلماء a su ne na ce maka malamai a cikin mazhaban malikiya أولها na farkon su رفع اليدين عند daga hannuwa الإيمان.
guda biyu yayin kabbaran harama سنة sunna ne وقراءة السورة بعد الفاتحة da سنة karatun sura bayan fatiha sunna ne والقيام لها سنة da tsayuwa domin karatun fatiha bayan sura sunna ne Wani jalisa.
sura bayan fatiha sunna ne نعم والجلسة الأولى سنة da zama ta biyu ita ma sunna ne وقراءة التشهد zama ta farko ke نعم da karatun tayya نعم سنة ita ma sunna ne التكبيرة إلى الجلوس da kabbara zuwa zama ita ma sunna ne والتيامن برأسك kalilan da juyawa da kanka bangaren dama kaɗan عند السلام yayin sallama سنة shi ma sunna ne والجهر da bayyanawa shi ma sunna ne وسر سنة da koyewa shi ma sunna ne في محلهما a wurarensu dukansu سمع الله da لمن barin sami Allahu liman hamidahu سنة shi ma sunna ne ورد السلام da dawo da sallama ga bangaren damanka سنة sunna ne a daga bangaren daman mai sallah shine an yaminihi bangaren daman shi mai sallah na
وعن يساره da mai da sallama bangaren hagunsa shi mai sallah نعم إن كان بها idan akwai wani abu a- a- a- a- a- a hagun nasa نعم سنة shi ma sunna ne انتهى سنن الصلاة sunnonin sallah ya kare
باب فضائل الصلاة babu akan mustahabban sallah وأما فضائل فضائل الصلاة amma falalolin sallah kuka ce mustahabbai فسر الماموم akwai sirrintawan mamu مع سر imamu الإمام tare da sirrintawan liman وتطويل القراءة في الصبح
da tsawaita karatu a cikin sallan asubahi والظهر da azahar وتقصير القراءة في da tsakaita karatu العصر a sallan la'asar da والمغرب magariba da kuma وتوسطها tsakaitawa a في العشاء cikin sallan isha'i وتسبيح fin ruku'i da tasbiya a cikin ruku'i والدعاء da في addu'a a cikin السجود sujjada والقنوت da karanta algunutu والجلوس niyyar al-yusri da zama الزرع akan a mazauninka ta bangaren hagu wato duwawunka na bangaren hagu نعم barin duwawunka na hagu نعم ووضع يديه على da فخذيه daura hannayensa biyu akan cinyoyinsa biyu ومن لا يعرف فرائض wanda الصلاة bai san farillan sallah ba وسنن da الصلاة sunnonin sallah وفرائض da الوضوء farillan alwala وسننه da sunnoninsa فصلاته باطلة sallan saba ta ciya ce انتهى فضائل الصلاة farillan sallah sun gare domin bai ma san me yake yi ba ke
باب موجبات الغسل
babi akan abubuwan da suke wajabta wanka وأما موجبات الغسل
a amma kaga abubuwan da suke wajabta wanka فأربع kwara hudu ne خروج المني fitan maniyi بلذة ta hanyar jin daɗi abin وعتادة hadawa da jin da ake bilazzatin ta hanyar jin daɗi wato abin hadawa da jin daɗi Na'am.
mutalatin ta ta ah, yadda aka saba wani ah, a cikin al'ada da aka saba نعم في نوم cikin bacci ne أو يقظة wa farke أو مغيب هش- wannan كشفة wannan abin da ke wajabtawa wannan janaba ne نعم.
yana wajabta wanka to na biyu au ko kuma magibu hashafati baligin uyi wankan kaciyan baligi نعم في فرج a wani ir- a wata far- a wani farji ko ma wanne ne نعم وانكداء دم da العيض yankewan jinin haila أو انكداء da دم min nifas ko النفاس kuma yankewan jinin haihuwa وإسلام da الخاتم musuluntan kafiri انتهى موجبات الغسل abubuwan da suke wajabta wanka sun kare باب في الغسل المصنون babi akan wan- wanka abin sunnantawa وأما الغسل المصنون amma kaga wanka abin sunnantawa فسبع guda bakwai ne غسل للصلاة ya ce gasulun نعم haka ya rubuta naka غسل
to wanda aka nasa ka rubuta gasulun نعم to ya gyara نعم naka kai gasulun ne ko gusulun to ni na wannan gasulun ya ce نعم gasulun kamar yadda na gaya muku wankewa gusul kuma wanka نعم to gusulun li salatin ide ne wanka domin sallan idi biyu وغسل صلاة da الجمعة wankan sallan juma'a وغسل لدخول da مكة wankan shi- da wankan shiga makka وغسل الميت da wankan mamaci وغسل دم da الاستهابات wankan jin ciwo wannan wannan ittifakin malaman malikiya ba a masa wanka نعم
ana yin wanka ne idan jinin haila ya kare نعم yana karewa kin ga jini ya ci gaba da zuwa to za ki yi wanka amma da niyyar jinin haila da ya kare نعم shi ba a masa wanka an ga ɗauki ya kawo shi a cikin masnun ne eh, to ba ishkali yanzu نعم sunna ne mace mai jinin ciwo sunna ne dan ya yanke ta wanka ba dole ba wanda yake dole shi ne wanda yake idan na ka- na yankewan hailanta na karewan hailanta amma nan ya ci gaba da zuwa to hukuncin ta ya zama mai lalura kawai ci gaba da sallah ko da jini na zuba an gane ta ya bila kawai ta ci gaba da sallanta an gane to amma sunna ne in jinin hailan in jinin ciwon ya kare ma ta yi wanka na'am إذا انقطع idan ya yanki وغسل للصلاة كسوف الشمس da wanka domin sallan kiswewar rana وغسل لصلاة الاستسقاء سنة da wanka domin sallar roƙon ruwa sunna ne انتهى سنن الغسل in ta hal gusulul masnun zaka ce انتهى الغسل ka المصنوع gyara gurin Na'am.
ka gyara ka cire sunan gusuli نعم sai ka mai da shi gusulul masnun نعم
gusulu نعم intaha sai ka ce al gusulul masnunu نعم an gane نعم ma'ana wanka abin sunnantawa ya kare نعم ka gyara wannan
باب في صلاة المصنونة babi akan sallah abin sunnantawa وأما صلاة المصنونة amma sallah a bar sunanta a nan za mu kwana fa an gane sai mu tashi babu fi salati fi salati masnuna ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم